أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا wato bakwai ga watan Ramadan litinin kenan hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 19 ga watan wato hudu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2021 a jiya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun tsaya aya ta 130 zuwa aya ta 131 a cikin wato suratul a'raf a shafi na 166 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Malan Allah ce fa'iza ja a tuhumul hasanatu ƙalu lana hade.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون الله سبحانه وتعالى فإذا جاءتهم الحسنة idan kyakkyawa ta zo musu su mutanen fir'auna malamai suka ce nan alhasana shi duk abin da yake da kyau namiji mace wanda ake gani wanda ba a gani ana kiransa alhasana mai kyau to amma sai malamai suka ce nan abin da ake nufi fa idza ja'atuhumul hasana idan shekara ta yi kyau Allah ya yi ruwa ba a yi fari ba qalu lana hadhih za su ce mu mun cancanta da wannan wannan namu ne ina fatan an fahimce ni wato ma'ana suna ganin samun alkhairi cancanta su ne ilimin su ne wayon su ne dabara su ita ce take ba su wannan an gane ko sai malamai suka ce alhasana nan fari domin farkon ayar da ta gabata Allah ce wa laqad akhadna ala fir'auna bisinina mun rike su da fari to kinan fa idza ja'atuhumul hasana idan wannan farin ya shudi shi yasa malamai suka ce dan abin da ake nufi alhasana shine shekara wanda take akwai abinci a cikin ta domin ba haka ne malamai suke fadin fadar magana ba babu wani dalili akan ta wa in tusibuhum sayyi'atun idan mummuna ta shafe su ma'ana aka samu fari mai jalalain yace jadbun wa bala aka samu fari aka samu bala'i ya abgo musu ya tayyaru bi Musa wa mamma'a sai su danganta wato su ɗora wannan shu'umci an gane ko su camfa wannan abin cewa bi Musa saboda annabi Musa ne wa man ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi jiya mun ɗauko bayani kan kalima ta ya tsayyaru sai Allah subhanahu wataala ya sa lokaci ya kure mu samu damar bayani ba da haka za mu dan wato tsakaro daga cikin bayanin da muka yi sai mu dan hada mu yi bayani wanda ƴan uwa za su fahimce ni kalima ta ya tsayyaru asalin shi ya tsayyaru ne sai aka ɗauki ta'un aka sa cikin ta'un dama haka ne a cikin larabci wani lokaci ana iya wato ɗaukar wani harafi a tsayi idghami cikin wani harafi ina fata an fahimce ni kamar wato faddara atum asalin shi sadara atum sai anka ƙara alhamza ita ko ta'un anka sanya ta cikin daro sai aka ce faddara atum fiha hatta idza daraku fiha jami'an asluhu inji malamai tadaraku sai aka ƙara alhamza sai anka ce iddaraku to nan ya tsayyaru ya tsayyaru ne sai anka ce ya tsayyaru aka ɗauki ta'un aka sanya ta a cikin ta'un ma'ana sai su shu'umci daga at ne tsuntsu neman sa'a ta fuskar tsuntsu har ya koma dukkan camfi ana kiransa at-tatayyur mun kawo hadisai daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam waɗanda suke nuna cewa babu wannan neman sa'a ta hanyar tsuntsu ko camfe camfe sai dai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisi na Anas wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim yace yujibun al-fa'al al-fa'lu shine fata nagari kaga abin nan mutun da sutura fara kai fatan alkhairi ko masha Allah tabarakallah ko abin da ya kama da haka to sai hadisin da ya ja mu bayani na cewa hadisi ya ce la adwa la adwa babu cirata ciyo daga wani zuwa ga wani sai kuma karshen hadisi ya zo ya ce wa firra min al-majdhumi kama tafirru min al-asad ka guji mutumin da yake ɗauke da ciwo na wato abin nan katsewar jiki kamar yadda kake gudun zaki kenan yadda kake gudun zaki ya halakar da kai to kaga farkon hadisin da ƙarshen wanda hadisi an samu matsala har riwaya ta zo wato a cikin sahihul bukhari wani balarabi ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin wannan riwayar ya za a yi a ce raƙumma suna cikin rairai sai a samu wato wani raƙumi ya shiga cikin su sai su ɗauki kamu da wannan ciwo sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce mai to na farkon waye saya mai daga wani raƙumi ne ɗauko ciwon har ya kama waɗannan dan a nuna maka akwai mi akwai aikin ubangiji a cikin wannan al'amari an gane ko a riwaya ta Abu Dawuda ya ce fa yukhalituha a riwaya ta Imam al-Bukhari fa yadkhulu bainaha to sannan kuma akwai hadisi na Usama dan Zaid yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahihu Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace in annoba ta zo a wani gari kuna a garin wato idan kuka zo idan kuka ji annoba ta faru a wani gari to kada ku shiga idan kuma kuna ciki kada ku fita kinan kaga ba tura suka kawo wannan ba sannan kuma akwai hadisi na Abdullahi ibn Abbas wanda yana cikin sahihul Bukhari wanda yake nuna cewa sayyidina Umar ya fita ya ji zai shiga zai je kasar Sham mun kawo hadisin mai tsawo ya kawo daidai wani wuri sarh sai Abu Ubaid ibn Jarrah ya hadu da shi aka sayyidina Umar ya rasa nasi za a shiga ko ba za a shiga ba aka kira muhajirin suka yi sabani aka kira ansar suka yi sabani babu nafsi aka kira wato muhajiratul fathi waɗanda suka yi hijira na fathu makka wasu sun ce don saboda kusan fathu makka suka yi hijira wasu suka ce a'a bayan fathu makka na za su ɗauka sunan hijira a wato a lugha amma ba a shari'a ba su sai suka ba sayyidina umar shawarar cewa kada a shiga sai abu ubai da shi ko na gani a'a wannan ai bai dace ba har ya so yayi jayayya daga sayyidina Umar sayyidina Umar yace za yace ma sayyidina Umar za mu gudu daga kaddara Allah sayyidina Umar yace da dai wurin kai faɗi wannan za mu gudu daga kaddara Allah zuwa kaddara Allah ai ba mu isa mu ketare ma kaddara Allah ba har ya bashi misali dai mun kawo wannan misali na zancen wato dabbobi su kiwo ana haka kawai sai ga Abdurrahman bin Auf ya zo ya ce masa yadda Umar radiyallahu anhu ni ina da cikakken labari ma'ana ina da labari daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce manzo ya ce idan idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi in kun ka ji annoba ta sabka ga gari kada ku zo wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha idan kuma ya abu kuna cikin wannan ƙasa fala takhruju firaran minhu kada ku fita dan tsere mishi in dai ba wani uzuri a akwai ko wata lura ba kenan fitar ka ba a so ta ba an gane ko qala fa hamidallah ibnu abbas yace sai fa hamidallah sai sayyidina umar yayi godiya ga Allah sun sarfa sai ya juya to kun ga wannan nafsin abinda zamu fahimta lokacin da coronavirus ta bullo an samu cece ku ce tsakankanin masana na turai da ma masana na addini kowa yana kawo tashi wani lokaci mas'ala a ilmance kun ganin nassoshi na daban-daban waɗansu sun tafi cewa to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce la adwa lalle tabbas la adwa to in ka ce la waga annafiya ce lil jinsi ta kore dukkan wani nau'i na cirata ciwo zuwa ga wani ciwo to la nafiya lil jinsi kuma ta kore kowanne daga cikin su to ya zamu yi da ita amma da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa firra min al majdum kama tafirru min al asad ya nuna cewa kina akwai adwa wadda shari'a ta tabbatar da ita wannan shi kamata mu fahimta domin la annafiya lil jinsi ta kore kowane jinsi amma akwai abin da ke zuwa yayin takhsisin ta amma da yace wala tiyara babu tamfi a musulunci shi ma babu shi ina fatan an fahimce ni tunda mi tunda wannan atiratu shirkun wannan wani nau'i ne na shirka sanya wani abu wanda ba sababi bai zama to sababi ina fata an fahimce ni duk da yake akwai hadisi cikin sahihul bukhari akwai abubuwa waɗanda idan kana shakka su wani lokaci kana iya kanisance su saboda kada shaydan yayi wasa da zuciyarka ba wai ana nufin ba a'a suna dauke da canfi don akwai hadisi wanda ke nuna cewa akwai shi umci cikin dabba akwai shi umci cikin mace akwai shi umci cikin gida sai suka fahimci cewa a'a idan kawai ka aure mace an kace tana da farar kafa ko menene ake cewa akwai babu arziki gare ta ko kaza a'a wannan ba wai haka ake nufi ba akwai shi'umci tare da su a'a ka guje musu ta hanyar da shari'a ta baka izini ma'ana kada ka sa tsammanin waɗannan abubuwan suna da tasiri in ba da izinin Allah subhanahu wataala ba dan haka kuma da yace wala tiyara waɗannan wala hama mujiya ba ta ba da sa'a ko rashin ba da sa'a wannan shi ma amu ne domin nau'i ne na shirka ba za a keɓance wani ba wala safar ba za a itiqadin wata na safar ba yusaffiru yad yana kawo tarwuci wannan amu ne la takhsisa lahu amma la adwa shi sai ya zamanto yana da takhsisi na cewa babu adwa sai wadda da izinin Allah shi yasa malamai sun yi tattauna akan wannan wasu sun tafi cewa babu adwa din ma gaba ɗaya sun ce a'a akwai ta da izinin Allah to ɗaliban ilimi idan aka tattauna ka ɗauki wannan fage ko ka ɗauki wannan fage to kada ka shiga cikin hurumin malamai na cewa wanda bai yadda da ra'ayinka ba ai kaza ne wanda bai yadda da ra'ayinka ba jahili ne wanda bai yadda da ra'ayinka ba bai yi karatu ba wanda bai yadda da ra'ayinka ba kuɗi aka bashi wanda bai yadda da ra'ayinka ba sai shi aka yi wanda bai yadda da ra'ayinka ba jahili ne wannan duk ba waɗannan abubuwa bane malamai sun rubuta waɗannan abubuwa cikin littattafai aljam'u bainal ahadith shekaru aru aru kuma kai kanka ra'ayin da zaka dauka ɗaya daga cikin ra'ayin waɗansu muna kira zuwa ga ɗalibai idan mas'ala ta sabani ta samu a rinka mutunta mas'ala ta ilimi ma'ana a tattauna mas'ala ta ilimi a daina tattaunawa kan wane da wane da wane ka yi bayanin ayoyi da hadisai ka daina zancen wane da ɗan gari kaza da ɗan jiha kaza da ɗan kabila kaza da hori baki dogo duk ba a tambayi ka wannan ba menene ayoyi suka ce menene hadisai suka ce wannan ɗaya ne daga cikin auzuhul jam'u kuma shi akan shi muka tafi kun ga abinda zamu fahimta karkashin wannan hadisi hadisi yana iya boyuwa ga dayawa daga cikin sahabbai ga su waɗanda sun taru da sun rayu tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma ba kowa ya gano da mas'ala ba sai da Abdurrahman bin Auf ya zo ce shi saurari wannan hadisi na biyu gashi sun yi sabani amma wannan bai kai ga sun ka shiga cikin juna ba a'a sun tsaya na sun tattauna mas'ala ta ilimi ba wai sun shiga cikin juna ba wani bai iya kaza ba wani ya iya kaza wani bai iya kaza ba wani ya iya kaza wani bai iya kaza ba sannan kuma sayyidina Umar sai da ya tattara sahabbai dan in akwai nassi ya gabatar da nassi akan ra'ayi har bai samu ba sannan lokacin nan yayi ijtihadi bayan ya ijtihadi kuma sai Abdurrahman bin Auf ya zo da hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai kuma an kai sa'a ra'ayin da ya dauka shi sayyidina Umar ya dace an gane ko da nafsi abinda su mashakhatu abin muhajiratul fath sun ka fada sai sayyidina Umar ya aiki da nafsi ya aje ra'ayinsa ma'ana ba wai yayi aiki ne da ra'ayinsa kautsan ba a'a tun da aka ce ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce sai gode ma Allah ra'ayin da ya dauka ya dace da maganar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya nuna maka cewa da a ce ra'ayin da ya dauka bai dace da nasu ba to zai aje ra'ayin shi na ya aiki da nasu wanga sa'a ne kawai an kaci ya kamata ka dauki wannan darasi daga sayyidina Umar da an ce wa kana waqafan inda kitabillah yana mai yawan tsayawa a inda Allah ce a tsaya sabanin waɗansu waɗanda suke ganin su sun fi karfin su tsaya ala ayyati hal dai ya tsayyaru bi Musa wa mamma'a sai su ce to wannan abin ya same su ne saboda annabi Musa wa mamma'ahu da waɗanda suka yi imani da shi wannan ɗabi'a ce ta mutane duk lokacin da aka zo musu da gaskiya ko su wane ne sai kaga idan wata musiba ta same su marmakon su danganta abin zuwa ga Allah sai su danganta shi zuwa ga wato waɗansu Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wato abin nan suratul namli mutanen abin nan samudawa lokacin da an ka tura musu annabi salih duk musibar da ta same su za su danganta ta zuwa gare shi walaqad arsalna ila samud akhahum saliha an i'budu allaha fa idahum fariqan yaqtasimun qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana laula tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun qalu tayyarna bika wa biman ma'aka kaji sun kace su samudawa shu'umcin da yake samu su saboda wani annabin Allah annabi annabi salih shi yasa yake samu su ina fata an fahimci ni to kaga dan kana wa'azi kai ba kai ba annabi bane dan an ce kai na ka jawo musiba cikin ƙasa ko kai ka jawo musiba cikin jiha ko wani abu ba an gaya ma annabawa wannan haka Allah subhanahu wataala ya faɗa muna waɗansu mutane a cikin suratu yasin duk da yake an ce zamanin annabi Isa ne an ka tura su ko annabi Isa ne ya tura su shi dai alqur'ani bai wada wannan ba an dai faɗi mutane ne sun zo wata alƙarya an gane ko kuma an tura su wadrib lahum mathalan ashabal qaryati id ja'aha al mursalun id arsalna ilayhim ithnayn fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun qalu ma antum illa basharun mithluna wama anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdhibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wama alayna illa al balaghul mubin qalu inna tatayyarna bikum kaji sun kace lalle shu'umcin da ya same mu musibar da take samu mu saboda masu wa'azin nan na waɗannan mu da an ka turo sun ka zo suna cewa abin Allah Allah abi Allah kaza kaza kaza kaza to kaji wannan kuma ya faru ina fata an fahimci ni gashi an gaya ma annabi Musa balma tsaya ka ji uwa uba shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka aka gaya mishi Allah subhanahu wa ta'ala ce wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan abu mai kyau ya zo Madina a garin Madina ana jin daɗi sai a ce a'a wanga da wajen Allah ne wa in wato wa in tusibhum sayi'atun yaqulu wa in tusibhum hasanatun wato wa in tusibhum sayi'atun yaqulu min indik amma in musiba ce ta same su sai su ce a'a min indika ai saboda bakon nan na kaji annabi ake cewa bako ba dan gari na ba bakon nan na da yazo da shi da bakin nan da sun ka ketaro da makka sun ka zo sun ka kamu da cututtuka da talauci da musiba mutane sun yi muna yawa cikin gari an kamu da bakon addini kaza kaza kaza kaza kaza kaza to kaka an gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam balle kai da haka kada ka damu ala inna ma ta'iruhum inda Allah Allah ce a'a shu'umcin su inda Allah yana ga wajen Allah ai hakikatan abin da ke samu wasu dan su gane bane daga wajen Allah abubuwan suke zo musu saboda mi saboda abin da suke aikatawa ku daina ganin laifin malamai ko wani abu a'a inda za a bi Allah da za a samu duk alkhairin duniya babban abin da yasa duniya take cikin musiba da shu'umci shine sabon Allah kafin ran ma da suke ganin sun ci gaba ba ci gaba bane ci gaban mai rijiya ne sai Allah ya tura musu musiba bayan sun samu ci gaba su wargaje gaba daya walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard Allah ce da mutanen alƙarya sun yi imani sun ji tsoron Allah da an buɗe musu albarkokin sammai da ƙasai wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa da dai sun daidaita akan hanya ta Allah ina fata an fahimce ni da an ba su ruwa mai yawa sun sha sun ji daɗi ko ba haka ba sannan kuma Allah subhanahu wataala faɗi wannan akan ahlul kitab walau anna ahlul kitabi amanu wattaqaw lakaffarna anhum sayyi'atihim wa la adkhalnahum jannatin na'im walau annahum aqamu at-taurata wal injila wama unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da an bi Allah Allah ce da zai bude kohohi a samu arziki amma ba a yarda sai a yi tuwa tuwa yalla da rana a bayyana ana tare da Allah da daddare a tai a yi banna a yi kaza kashin mutane ku dibi irin yadda ake kashe ran dan adam a zamanin nan zina ta zan ruwa luwaɗi ya zan ruwa ruwan dare game duniya duk wani aiki ta ta shan giya ko ka'in sun cika duniya kuma a ce duniya ta zama lahiya a'a wannan musiba da kuke gani ku ne kuka haifar da ita zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas li yuziqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un shi yasa da musiba ta same ka ka rinka komawa ka duba ka gani mi kai ma Allah ala inna ma ta'iruhum inda Allah musibar da ta same su daga wajen Allah ne su suka ja Allah suka ce suka aikata abinda Allah bai so Allah kama su ba zakkuwa annabi Musa ba zuwa annabi Musa bai da alaka da wannan walakin la aktharuhum la ya'lamun sai dai mafi yawancin su busan cewa ba wannan abin daga wajen Allah ne domin shedan ya zo ya kawata musu ya ce musu rayuwa kawai yawmul laka wa yawmul alaikana wa qalu qad massa aba anad-dharra wa sarra suka ce ai da ma rayuwa haka nan ne take tafiya yau a sha dadi yo ai kaza shedan na ta nuna maka haka ne rayuwa take tafiya ka kasa ka yarda da cewa musibar da take samun ka akwai sabon Allah da kake aikatawa Allah kai mu tsari malam sai Allah ya ce mi
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين
Allah ya ce wa ƙalu suka ce mahma ta'tina bihi min ayatin duk abin da ka zo muna da shi na ayoyi litasharana biha dan ka sihirce mu da waɗannan ayoyin fama nahnu laka bimu'minin mu ba za mu gaskanta ka ba kalima ta mahma malaman lugha sun yi sabani akan asalinta waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa harafi ne wanda haka larabawa suka sassaƙa shi suka aza shi don ya zamanto sharaɗi da jawabi kinan sai zamanto mahama ta atina bihi min ayatin shine wato jumla ta sharaɗi fama nahnu laka bi mu'minin shine jawabu shart waɗansu daga cikin malamai sun ce a'a ita mahma din nan kalima biyu ne aka hada aka yi ta suka ce mah da larabci shine ukfuf kame sai aka shi fi'ilul amri kinnan ko ismu fi'ilul amri afwan sai aka ƙara mishi ma sai ya koma sharadi ina fata an fahimce ni waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ma ce sharqiyya sai aka ƙara mata ma to amma sai aka ga da ma a ce ma ma yayi nauyi sai aka ɗauki ma ta farko sai aka maida ta ha'un sai aka ce ma ma haka malamai suka faɗa ina fata an fahimce ni almuhimmu dai duk inda ta kai ta kawo tana nufin sharadi tana iwa ka ɗauke ta matsayin raf'a kenan mahma ta'tina bihi min ayatin kenan ayyuma shay'in ta'tina bihi ko kuma waɗansu sun ce a'a tana matsayin mansub kenan mahma tahdiruna bihi min ayatin litasharana biha wannan magana ce ta malaman da hausu da suke fuskantar waɗannan abubuwa almuhimmu wato ma ma ana iya ƙara ma don a samu sharaɗi kaga aina asalin shi tambaya ina ne zaka sai an ka ce aina ma ta kunu yudrikumul maut mata ma ta'tini ana ƙara ma sun ka ce to ma ce an ka ƙara ma ma wannan magana ce ta malaman lugha kadiba cikin wato abin nan al-insaf fi masail al-khilaf na Imam al-Ambari zaka ga tattaunawa ta malamai al-muhimmu dai wa qalu sun ce mahma ta'tina bihi duk abin da ka zo muna da shi min ayatin na aya litasharana biha dan ka sihirce mu da ita to nan Allah ya ce sun ce min ayatin aya kuma sun ce za a sihirce su da ita alhali ko kina ya kamata su ce duk abin da ya zo muna da shi min sihirin mahma ta'tina bihi min sihirin bai da su ce min ayatin ba domin su su yi imani da ita ba ina fata an fahimce ni sai an kace to nan da sun kace min ayatin wato shine ala i'tiqadik duk abin da ka zo muna da shi min ayatin na aya wadda kai kayi imani da ita ba mu ba domin su abin da sun ka ɗauke shi sihiri ina fata an fahimce ni don karfe ji an ce sun ce aya a'a wani lokaci akwai lokacin da in ina magana ina magana ne da abin da kai kai imani da shi akwai lokacin da in ina magana ina magana da abin da ni na yi imani da shi akwai lokacin da in muna tattaunawa abin da muka yi imani da shi yanzu idan dan shi'a yana tattaunawa da ahli sunna shi dan shi'a bai yarda da sahihul bukhari ba to kaga lokacin da zai kafa maka hujja da sahihul bukhari kai hattara don shi bai bayi imani da shi ba ina fata an fahimce ni kaga lokacin da misali ake tattaunawa da dan qur'aniyun misali kaga kai ka yadda da alqur'ani shi yadda da alqur'ani amma shi lokacin da zai kafa ma da hujjar sahihul bukhari ko sahih muslim bai yi imani da su ba shi yasa akwai lokacin da maganar da nake yi ni kaina na nake yi don ni ni imani yanzu kafiri idan muna tattaunawa da shi akan alqur'ani ni na ni imani da alqur'ani shi yanzu sai na kafa mai hujja shi kuma shi ya yi imani misali da wani soki buru tsura shi kenan kowa lokacin da zai magana tana yana magana ne akan abin da ya imani da shi amma yanzu da musulmi da musulmi in suna tattaunawa shi qur'ani muttafaqun alaihi na kaga kenan duk mu duka mun yarda da alqur'ani shi yasa mafi yawanci abin da ke kawo saukin tattaunawa shine in za a tattauna a tattauna da ayoyin alqur'ani ba ma sai an fita ba kaga shi kenan an huta bukatuwar fita wani lokaci cikin hadisai da waɗansu abubuwa sai in bukata ta kama amma bi da ayoyin alkur'ani a tattauna a yi ta ta kare wannan kuma ba shi ke nuna cewa a bar hadisai ba dole sai an yi aiki da hadisai don su suke bayyana wani lokaci ayoyi na manzo sallallahu alaihi ayoyi na Allah subhanahu wataala wanda ke cikin alkur'ani almuhimmu sun ka ce fama nahnu laka bi mu'minin ba za mu yi imani da kai ba an gane ko to shi yasa malamai suke cewa akwai annabawa guda biyu sun roƙi Allah Allah ya halakar da al'ummomi alhali ko wannan abu ne wanda ana ganin kaka za a yi a ce annabi ya roƙi Allah Allah ya halakar da al'ummarsa ko malami dai inda ba ta yi zahi kwarai ba ina ganin ai mallam bai dace ce Allah ya halakar da mutane ba ko ya kamata ce Allah ya shiryar da mutane to annabi nuhu ya roki Allah ya halakar da mutane yace rabbi la tazar ala al-ard min al-kafirin dayyara Allah kakkabar ko guda to kaka kaga akwai matsala annabiyan Allah ya roko sai malamai suka ce a'a sai da shekara 950 yana wa'azi kuma sai Allah ya gaya mishi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun an ga mishi babu wanda zai yi imani kenan ya san da babu wanda zai shi sai musu addu'a shi kuma annabi Musa shi ma ya roki Allah ya halakar da Fir'auna da mutanensa wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana li yudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawu al'azab al'alim qala qad ujibat da'watukuma to annabi Musa ya roki halakar da Fir'auna da mutanensa sai malamai suka ce a to ya za a yi shi kuma shi na daga cikin ulul azmi minar rusul bayan shi ma annabi nuhu yana daga cikin ulul azmi minar rusul kuma a ce Musa ya wannan addu'a kuma Allah ce kad ujibat da'watu kuma an karba ma addu'ar ku ku biyu alhali kun Musa an kace yayi addu'a saboda Haruna yana nan yana cewa amin amin dan kaka ce kaje neman kuskure cikin alqur'ani sai malamai suka ce cikin zaman da annabi Musa ya yi da Fir'auna da mutanensa gashi abin da suke gaya mishi mahma ta'tina bihi min ayatin duk ayar da zaka kawo litasharana biha dan ka sihirce mu fama nahnu laka bimu'minin ba za mu yi imani da kai ba kenan daga na annabi Musa ya gane cewa waɗannan mutane ba su da niyyar imani ko kuma bari a kai ta bango annabi Musa ya roki Allah ko to sai Allah ce ujibar da'awatu kuma Allah ya karba mu addu'a su da akwai kuskure cikin addu'a annabi Musa da Allah ba zai karbe ta ba shikenan kenan taqrirullah yakfi Allah ya yarda da cewa addu'ar da ya karbe ta kenan ya isa ba sai ka kuma tambayar me yasa annabi Musa yayi addu'a halakar da Fir'auna ba malam sai Allah ce mi gaba فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفدع والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Allah subhanahu wa ta'ala ce fa'arsal na alaihim sai mun ka tura musu a tufana, a tufan kalima ce wadda take tana nufin ambaliya ta ruwa, ina fata an fahimce ni, an gane ko shi ne wato abinda ake nufi tufan shi ne ruwa alma'ul kasiru, ruwa mai yawa. Waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a tufan masdar ne, kamar kufran wato tsafa ya tufu tufanan, كفر يكفر كفرانا غفر يغفر غفرانا طاف يطوف طوفانا sai sun kace at-tufan kalima ce da take nufin tafa ya tufu shine abin da yake yawo shine at-tufan al-ma'ul kathir sun kafa hujja da Allah subhanahu wa ta'ala ce wa laqad arsalna nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun kaga nan tufan ana fi ruwa mai yawa waɗansu ka ce a tufan shine almautul kasir an gane ko kamar almutan mutuwa ake nufi an gane ko almuhimmu waɗansu kuma daga cikin ka ce waqila waɗansu daga cikin ka ce a tufan aljudriyu aljudriyu shine wasu wani nau'i na cututtuka waɗanda suke suke kama mutane su samu mutane kuraje an gane ko shi ma ana kiransa wato abin nan a tufan amma dai abinda malamai tafsiri suka fi tafiya akan shi da yawa daga cikin malamai at-tufan shine ruwa ma'ana ambaliya ta ruwa ta dame su ko kuma yawan mutuwa ya dame su domin mutuwa tana kekkewa yawa akan su ko kuma aljidri wannan nau'i ne na wata annoba wanda suna kiran shi da faransanci variole ko ko feti verol ne suka kiran shi da faransanci da english suna kiransa small fox wannan shi ne wani nau'i na ciwo amma zance mafi inganci ko ruwan ko ko yawan mutuwa Allah ya kama su da yawan mutuwa in mun ce yawan mutuwa shi wanda ya mutu ƙarya sai ta ƙare don bai yi imani ba amma za a ce ya ɗauki wa'azi ga waɗanda suke nan amma kuma in mun ce ruwa masu yawa to duk wanda bai mutu ba yana ɗaukar wa'azi domin gidanka zai ruguje abincinka zai lalace za a samu ambaliya almuhimmu fa arsalna alaihim tufana Allah ce muka tura musu at-tufan shine wato ruwa masu yawa ko ko yawan mutuwa wal jarada da kuma fara fara kuma ita ko tana zaman tuwa mai canja abinci al jaradatu ana nufin fara ɗaya ɗaya ko namiji ko mace domin da Hausa na ake cewa wannan fara ce mace wannan kuma a ce dan kyamshi a'a da larabci an ce al jaradatu yastawi fihi dhakar wal unsa da namiji da mace in an cire kuma ta'un an ka ce al jarad ya kuma jam'i kama ashajaratu iccenya daya ashajaru itace masu yawa annakhlatu wato itaciyar itace dabino guda annakhlu itacen dabinnai gaba daya ina fata an fahimce ni albaqaratu saniya daya albaqaru shanu masu yawa da haka sai ka gane cikin larabci akwai waɗanda da an cire ta'un wato suna koma abin nan kamar doki na alfarasu da mace da namiji duka alfarasu ake kiransu amma ya an ce alhisan namiji ake nufi almuhimmu Allah ya tura musu waljarada Allah ya tura musu fara wadda ta je ta canye abincinsu koko ta hana su jin daɗi wal qummala wal qummala waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi da al qummal shine al qamlu ita ce kwarkwata ko ƙeya muna muna cewa ƙeya mafi yawanci a Najeriya ana cewa kwarkwata wadda take zuwa ta dame mutane cikin sutura su da kuma cikin kawunan su an gane ko waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a abin da ake nufi da al qummal wato hamnan hamnan wani nau'i ne na ƙwaro wanda ke na cuzon mutane shine wani dan bakin ƙwaro da ake kira ko buzuzu suke kiran shi wadan sun kace a shine alqirdan alqirdan kuma shine buzuzu ina fata an fahimce ni wadan suka ce abinda ake nufi da alqummal albaraghis shine wato gazunzumi wani ƙwaro ne mai cuzon mutane shi ma mutane da ke kwana saman garin kara sun san ko da abin nan almuhimmu dai maganganu da dama malamai suka kawo kadiba cikin ad-durrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-sami ash-shaykh samin al-halabi ya kawo maganganun malamai da dama amma duk inda ta kai ta kawo mafi yawancin malamai sun fi fassarawa da al-qummal da shi da al-qamlu duka abin da ake nufi da shi kwarkwata an tura musu kwarkwata don ta dame su sannan kuma waddafadi'a da kuma Allah ya tura musu addafadi' shine kwaɗi an gane ko ko kwaɗi addafadi' jam'i ne na difda difda jam'in shi sai a ce addafadi' amma malaman lokaci suka ce wani lokaci ana cewa difda'an ana nufin wato masu yawa sun ka ce shazun ne domin ba a cika samun jam'i bai zo ala wazni difda'an Allah ya tura musu kwaɗi sun hana musu jin daɗi waddama da nau'i nau'i na jini Allah subhanahu wata'ala ya tura musu jini ina fata an fahimce ni waɗansu suka ce jini ne shine da sun ɗauki ruwa za su sha sai su koma jini waɗansu suka ce a'a addama ar-ru'af yawan haɓu suna ta yawan haɓu shi wato yana yawan zuba ga jikinsu waɗansu kuma suka ce addama shi ne wato an tura musu waɗansu abubuwa kamar tsuntsaye waɗanda ke ruzu sabka cikin ruwa su ɓata ruwansu su koma jajaye maganganu ne na malamai amma dai addamu yana nufin jini zuba ne yake yi ko ko ruwansu suke komawa jini ko ko yawan haɓo domin yana nuna aramun rashin lafiya duk Allah ya tura musu wannan kaga kina an tura musu ayoyi daban-daban an jarrabe su cikin jikinsu an jarrabe su cikin yanayinsu kamar irin yanzu ga musiba da ake turawa Allah ya tura musu nau'uki na ayoyi daban-daban sai Allah ya ce ayatin ayoyi ne mufassalatin waɗanda suke daki-daki waɗansu malamai suka ce mufassalatin ana nufin ayoyi waɗanda Allah ya fayyace su ga mai hankali zai gane cewa daga wannan sai wannan shin lokaci guda suka zo domin an ce fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummal wad dafadi aw dama shin shi na nufin gaba ɗai Allah ya turu musu su lokaci guda tunda alwawu tufitul tana nufin al-atf wal ishtirak duk tare Allah ya turo su lokaci guda to waɗansu malamai sun tafi akan hakan ga waɗansu suka ce a'a alwawu la tufidu tartib tunda an kace fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad dafari'a wad dama yana yiwa yadda qur'ani ya kawo su jere haka suke ko ko tana yiwa an sassaba tsakankanin su ko kuma a turo biyu sannan a turo uku almuhimu dai alqur'ani bai bayanin wannan ba to sai suka ce mufassalatin daki-daki ma'ana suna nuna hakika Allah ya turo waɗannan abubuwa waɗansu malaman tafsiri suka ce a'a mufassalatin Allah ya rarrabe tsakankanin su kenan sai wannan tazo ana dubin za su gane sai su kiya sannan a turo wata domin an ce fassala shine ya rarrabe abu to rarrabewa idan ta bayani ce kenan za a yi ma bayani don ka gamsu kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir yana nuna an fayyace ayoyi ɗaya bayan ɗaya amma kuma idan an ka ce mufassalatin an rarrabe su kenan kuma a'a rarrabewa ta lokaci to an turo wannan daga wannan zuwa wannan lokaci sai aka turo wannan sai zaman to mufassalatin tana nuna alwawu la tufidu ishtirakihima kenan tana nuna cewa a wagga fassara da muka ce an rarraba su ta hanyar lokaci ba su zo lokaci guda ba ayatin ayoyina mufassalatin waɗanda yake an ka rarrabe su Allah subhanahu wata'ala yace fastakbaru duk wannan bai sa suka ja da baya ba bai sa suka risina ba sai suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin sun kasance mutane ne wato mujrimai masu aikata sako da ba kafin zuwan annabi Musa fir'auna abin da ya ga dama yake yi ma sha yake yi ya riga ya mushriki ne yana akan shirka yana bauta ma gumaka ya ce shi Allah ne gashi nan dai duk wata banda ya bautar da waɗansu al'ummomi irin su bani Isra'ila yayi kaza yayi kaza wa kanu qauman mujrimin sun kasance mutane mujrimai kafin zuwan Annabi Musa kuma bayan zuwan Annabi Musa ga ayoyi sun bayyana ba su da bukatar su ja da baya shi yasa ake son a nuna maka cewa akwai wuya mutumin da ya saba aikata banna shi yasa ce wa kanu sun kasance can da tun da ma aikin su ne to akwai wuya waɗannan ayoyin su sa su cirata su bar abin da suke akan shi Allah kai muna tsari Allah rahmati Allah ya ce mishi
ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل الله سبحانه وتعالى يتشي ولما وقع عليهم الرجز لوكتين دا الرجز عذابا kalima ta arrijiz wani lokaci tana nufin kazamta arrijiz wani lokaci tana nufin azaba arrijiz wani lokaci tana nufin kazamta wadda ake gani arrijiz wani lokaci tana nufin kazamta wadda ba a gani shi yasa Allah ya kire gumaka kazamta war rujiza fahjur gumaka ka kaurace musu don kazamta ne kazamta ce ma'anawiyya ina fata an fahimce ni wadda ba a gani to na arrijizu malamai suka ce abinda ake nufi da shi azaba walamma lokacin da waƙa'a alaihimur rijizu azaba ta abku a kansu ma'ana sun ka fara ɗanɗana kuɗa su domin farko sun ɗauki abin wasa-wasa azaba ana turo wannan suna ganin suna iya jurewa a turo wannan suna ganin suna iya jurewa suna sai gyarawa yadda za a yi su kauce ma wato jarabawa Allah subhanahu wataala kamar mutum na yana ganin yayi asarar abu kaza ya zai iya maido wannan yayi asarar wannan ya za a iya maido wannan yayi asarar wannan ya za a iya maido wannan amma walamma waqa'a alaihimur rijzu lokacin da musiba ta abku a kansu azaba Allah ta yi tsanani a kansu qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa ud'u lana rabbaka ka roƙan muna ubangijinka to nan tana yiwa sun ce ud'u lana rabbak ka roƙan muna ubangijinka ma'ana ba wai don saboda rena ubangijin annabi Musa ba ko kuma ud'u lana rabbak suna son su nuna annabin wato Allah na annabi Musa ne ya roƙan musu Allah shi idan Allah shi ya amfane su kenan za su yi imani amma dai da cewa ud'u lana rabbaka ya nuna su su imani da shi ba ko sun yi ne don saboda su girmama annabi Musa ko sun yi ne don ba su yarda ba su girmama annabi Musa ba almuhimmu rabbaka sun kace ko bani Isra'ilin da suka yi imani da shi zaka ga lokacin da an ka tsiratar da su haka sun kai gama annabi Musa ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha almuhimmu suka ce ya Musa ya kai Musa ud'u lana rabbaka ka roƙan mu na ubangijinka bima ahida indak game da abin da ya maka alkawari ka ce kai kana da wato abin nan alaka da ubangiji idan ka roki Allah subhanahu wataala Allah zai karba maka to in dai akwai Allah nan naka to lalle tabbas ka roke shi ya dauke muna a cikin suratu zukhruf sai Allah ce sun kira shi ayyuha sahir wa qalu ya ayyuha sahir ud'u lana rabbaka bima ahida indak innana lamuhtadun kaga suka ce ya kai mai sihiri to anan sai ka gane cewa na an ce ya Musa ta an ce ya ayyuha sahir yana ayyuwa sun kira Musa da mai sihiri ta kai nan kuma sai an ka kira shi da Musa koko tana yiwa sun kira shi Musa amma ta cikin zuciyarsu mai sihiri suka dauke shi kenan sai aka hada abinda suka yi imani shi abinda suka faɗa koko tana yiwa ma sun faɗa guda biyu sai Qur'ani ya kawo Musa a cikin suratul al-A'raf ya kawo as-sahiru cikin az-zukhruf saboda in ka zo sai ka hada sun ce mai Musa as-sahiru duka yana yiwa suka ce ya Musa ya kai Musa can kuma ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka ka roƙan muna ubangijinka can ma ya ayyuhas sahiru ud'u lana rabbaka bima ahida indaka da abin da yayi alƙawali a wajenka an gane ko bima ahida indaka can ma sai sun ka ce a cikin suratu zukhruf innana lamuhtadun lalle za mu shirya nan ko sai sun ka ce la in kashafta annar rijza lalle in ka yaye muna wannan cuta kaji ma annabi Musa da yayi musu ya kamata su ce la in ka shafa annar rijiza idan ubangijinka ya yayi muna amma saboda ba su kawai ana cikin tsanani sai suka ce la in ka shafta annar rijiza suna ganin kamar ba annabi Musa ne zai iya yi shi yasa kada kai mamakin dan boko da wani mai tinkaho da duya sai yana rena addini yana rena malaman addini duk lokacin da al'amuran sun ka tabe kaf ga Allah ke komawa yanzu kasa da an rasa ruwa babu turin da za a tashi kawo ruwa don an san bai da wannan iko duk in kasa ta rikice aka ga abubuwa za su damewa sai a ce malamai ku yi roƙon Allah dan an san jami'an tsaro ba su isa su ba kasa tsaro ba in Allah bai ba ta tsaro ba haka idan wani magani kake nema ka je kasashen larabawa ka nema ka je na turai ka je asiya ka je amerika je faransa duk Allah ya hana lahiya sai ka ji an ce to a dawo a yi na Allah shi yasa duk inda an kai teknik da duk wata dubara da aka yi a duniya an ka kare Allah na aka koma ma kaga fir'auna yanzu ya bar allolin shi ya bar cewa shi Allah ne ya ce a koma mazuwa ga Allah gaskiya shi yasa in kana da hankali ka gyara alaka da Allah tun da nan duniya ya yi ma alkhairi ka tsaya kana wani dogon turanci nan can nan iska sun ka ce la nu'minanna laka lalle tabbas za mu yi imani da kai inna na lamota duna kenan shine abin da suke nuhi la nu'minanna laka zamu bada gaskiya da kai kenan zamu gaskata ka in ko sun gaskata shi kenan sun yi imani da shi domin akwai bambanci mun faɗa a cikin tafsirin da ya gabata la nu'minanna bika da nu'minanna laka zamu yi imani da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il sannan kuma zamu tura bani isra'ila zuwa abin ga tare da kai dama mission ta annabi Musa abu guda biyu ne a yi imani da shi an tura shi zuwa ga su yi imani da shi wa kala musa ya fir'aunu inni rasulun min rabbil alamin ni manzo ne daga ubangiji ubangijin talikai haqiqun ala alla aqula ala allah illa alhaq qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum na zo muku da hujja kenan ku yi imani da ni an gane ko qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum fa arsil ma bani isra'il kenan kuma abinda annabi Musa yake so Fir'auna yi imani sannan kuma Fir'auna ya bar bani Isra'ila fa arsil ma'ana bani Isra'ila wala tu'adhibhum an arsil ma'ana bani Isra'il a cikin suratul shu'ara kuma kaka duka waɗannan abin nan ne sai suka ce to yanzu kan mun yarda la nu'minanna laka za mu yi imani da kai wala nursilanna ba'aka bani isra'il za mu tura bani isra'ila mu ba su lafiya kaji abin da ake bukata to ba mu sani ba kaka dan horo sun kace ba ba da bane ana tankafa kai na mi inji mata sun kace kai na kaba mi Allah ya ce gaba Allah mafalan ba kashafna anhumur rijis
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوا إذا هم sai ينكثون ka maimaita ayan nan
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم ila ajalin hum balighu إلى أجلهم أبا- بالغوه إذا هم ينكثون ila ajalin hum balighu ala ramma yau ina ganin yawa kake to Allah subhanahu wata'ala ce to falamma kashafna anhum ar-rijza lokacin da mun ka yaye musu al-rijza ita ce wato azaba ila ajalin hum balighuhu modin su malaman tafsiri suka ce ila ajalin zuwa ga lokaci wanda ya kamata su yi imani tunda sun ce in an yaye za su yi imani kenan an yaye musu ila ajalin imani zuwa ga lokacin wanda ya dace a ce sun yi imani hum balighuhu Allah ya kaddara za su kai wannan lokaci idahum yankuthun sai ga su suna warware alƙawari tsakankanin su da Allah waɗansu kuma an gane ko waɗansu daga cikin malamai kuma suka ce a'a falan ma kashafna anhum rijiza lokacin da muka yaye musu azaba ila ajalin hum balighuhu zuwa ga ajali wanda za su kai gare shi shine ajalin mutuwa sai zaman to kenan ila qurba ajalin hum balighuhu domin in har sun mutu ba za a ce su warware alkawali ba dai an mutu babu zancen warware alkawali ana nan duniya kenan nan sai ya zama to kana da fassara guda biyu ko ka ce kashafna mun ka yaye kenan yayewa ta ci gaba ila ajalin hum balighuhu har zuwa ga lokacin da ya dace su yi imani ko kuma falan ma kashafna lokacin da mun ka yaye anhumur rijza ila qurba ajalin hum balighuhu zuwa ga lokacin ajali wanda sun yi kusa su mutu domin bai yiwa a fassara na adalin da mutuwa kuma a ce idahum yankusun kuma sun warware don in an mutu babu zancen warware alkawari tsakankanin su da Allah idahum yankusun Allah ya ce sai ga su yankusuna suna warware alkawari tsakanin su da Allah kalima tana kasa tana nufin warwarewa fa'ala yaf'ulu ne nakasa yankusu ina fata an fahimce ni Allah subhanahu wataala ce innal ladina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi nakasa yankusu shine ni shine warwarewa shine wato warwarewa ana iya a warware abinda ake gani kamar yadda ake kulla abinda ake gani kuma ana iya warware abinda ba a gani kamar yadda ake iya kulla abinda ba a gani yaggiya mutane suna ganinta sai a kullata sannan kuma sai a warware ta kaji Allah subhanahu wata'ala ya ce a cikin suratu wato abin nan al- an-nahl wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasan tattakhiduna aymanukum wata mahaukaciya ce wadda take kullu abu ta warware shi zarenta to kaga zari ana ganin shi to ko nan yankusuna ba ana nufin suna warware zari ba a'a yankusuna al'ahda bainahum wa bainallah ko yankusuna al'ahda bainahum wa bain Musa alaihi salam domin shi yasa Allah ce faman nakasa can a cikin suratul fathi ana magana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faman nakasa al'ahda fa inna ma yankusu ala nafsi wanda ya warware alkawari ko faman nakasa mubaya'a shine abin da ake nufi nan idahum yankusun sai ga su sun warware alkawari tsakankanin su da Allah da ba wannan ita ce ɗabi'a ta mutane waɗanda ba su da wato gaskiya a ɗauki alkawali yau a saba gobe a ɗauka a saba jibi a ɗauka a saba to ba a sani ba wata rana in an ɗauki alkawalin kafin ma a ce damar a gyara za ta zo ko mala'ikin mutuwa zai zo shi ne kamata a yi hattara da shi a cikin tafiya ta al'amura don waɗansu suna dibin kullum bari a yi zunubi a tuba a yi zunubi a tuba an ce ƙoyin tuba suna nan to ka sani wata rana ka sai kana sabon Allah kafin ka ƙare sai mala'ikin mutuwa zai yi gaba da kai kana cikin sabon Allah baka gyara ba duk abin da mutane suke ta tunani bari mu yi sabon Allah mu yi banna idan mun ka ƙare mun ka biya bukatocin mu sai mu tuba zuwa ga Allah baka sani ba ka kama hanyar banna kafin ma ka cimma burin ka sai mutu mala'ikin mutuwa shi zo ɗauke ka wannan ba tunani bane kaga haka shedan ya zayyana ma ƴan uwan annabi yusuf ya ce uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin bayan ya tafi ko kun kashe shi ko kaza sai ku musgoma na gari a tana yiwa an tayi shirye bannat ba a ma cimma nasara ba kuma a halaka a tai a sha azaba Allah ya muna mai kyau malam mu tai lokaci ya fara tafiya fantaqamna minhum
فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
Allah subhanahu wa ta'ala ce fanta ƙamna minhum sai mun ka azabtar da su, ina fata an fahimce ni, malamai sun tattauna akan wannan fa'un. An gane ko waɗansu daga cikin malamai sun tafi da cewa wannan fa'ul fa'ul illa ce, wannan yana daga cikin lalurar da ɗalibai suke cikinta, ba su san iya ma'anar da harafi yake ɗauka ba, amma sai su je su je su fassara irin yadda suka ga dama. Fa'un nan waɗansu sun ɗauke ta fa'ul illa, fanta ƙamna minhum ai sai muka yi musu azaba sababiyya ce saboda mi saboda linakfihimul ahad saboda sun warware alƙawarin su waɗansu kuma suka ce a'a wannan alfa'u fa'u ta'qib ce tana nuna idahum yankusuna suna warware alƙawarin Allah fantaqamna minhum kawai sai muka azabtar da su kenan ba a ɗauki lokaci mai tsawo ba to ka gari kaka ko ko fantaqamna minhum kana ya ɗaukar ta wato alfa'u fa'ul fasiha shine idahum yankusuna al-ahad sun warware alƙawari tsakankanin su da Allah to shikenan sai ya zamanto akwai an dan ɗauki ‘yar tazara ‘yar kaɗan fanta ƙamna minhum sai muka ɗauke su muka kama su ko muka azabtar da su to kaga fa'un baka san ko ma'ana nawa take ɗauka ba wawun baka san ma'ana ko nawa take ɗauka ba ila baka san ma'ana ko nawa take ɗauka ba fi haruffan nan duk baka san ko ma'ana nawa take ɗauka ba amma ka zabu da ka zo ka ce a'a kai ka fahimci karatu da kaza da kaza da kaza kaza ina ka fahimci karatu ai kokari ai ta karatu dalibai dan haka dai zance mafi inganci ko zance wanda malamai suka fi ɗauka ita ce fa'ul illa fantaqamna minhum sai muka kama su saboda sun warware alƙawari fa aghraqnahum sai muka nutsar da su fil yammi a cikin teku bahru qalzum inji malamai shine ake kira al bahru al ahmar a wannan lokaci fa aghraqnahum fil yam sai muka nutsar da su fil yammi a cikin teku to anan akwai wata muskila duk da yake akwai bayani mai yawa a karkashin wannan aya na san lokaci ba zai ba mu damar mu samu kare shi ba amma anan an ce fantaqamna minhum mun yi musu azaba fa'agharaqanahum fil yammi sai muka nutsar da su a to nutsar da su ai shine azaba ya an ka ce an yi musu azaba to waɗansu daga cikin malamai suka ce idan ya zamanto nau'i na azaba duka ɗaya ne to duka ana iya kawo wa na farko da na biyu wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan ahum qa'iluna da faja'aha ba'suna bayatan an gane ko da ahlaknaha duka ɗaya ne kinan babu wata matsala waɗansu daga cikin malamai suka ce fa'un ɗin nan saurara ka ji ɗazu mun faɗi akwai fa'ul fasiha akwai fa'ul sababiyya an gane ko sannan kuma ka ce akwai fa'ul atfuko to wagga malamai sun ka ce fa'un tafsiriya a sunanta fantaqamna minhum mun yi musu azaba fa aghraqnahum ga fassara azabar da mun kai musu shine muka nutsar da su filimi a cikin ruwa kaga akwai aiki mai yawa fa'azraƙnahum sai mun ka nutsar da su ya aka nutsar da su akwai bayanai masu yawa domin annabi Musa ya fita ne ya Allah ya mai wahayi cewa ya fita da shi da mutanensa kaga ayoyi cikin suratu Taha sun kawo bayanin wannan ayoyi cikin suratu Shu'ara'i sun kawo wannan Fir'auna ya tura fa arsala fir'aunu fil madain hashirin inna haula'i la shirzimatun qalilun wa innahum lana laghaizun wa inna lajami'un hazirun ko hazirun a wata qira'a ha Fir'auna ya fita annabi Musa ya fita bayani lokaci bai isa an yi gaba da gaba har mutanen annabi Musa suna ganin za a kama falan ma tara aljam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun mutanen annabi Musa suka ce an kama mu Allah annabi Musa ce qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin Allah yana tare da ni zai shirye da ni Allah ya kwadi fa auhayna ila Musa an idrib bi asaka al-bahr mun kai ma annabi Musa wahayi cewa ya bugi teku da abin nan da, da sandarsa fan falaka fa kana kullu firqin qad tawdil azim wa azlafna samma al-akharin fir'auna da mutanen shi sun kai kusa wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'in muka tseratar da annabi musa da waɗanda ke tare da shi thumma aghraqna ba'd al-baqin sannan muka nutsar da waɗanda suka yi saura sannan Allah ce inna fi zalika la aya a cikin wannan akwai aya to kaga nan kawai an ce fa aghraqnahum fil yammi kenan dole yanzu sai gobe in Allah ya kai mu da zamu zuciya ayoyi mu ga yadda bayani shike sai Allah subhanahu wataala ce bi annahum kadzabu bi ayatina ba wai Allah ya nutsar da su bane saboda Allah yana jin dadin ya azabtar da mutane ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum mi Allah zai yi da azabtar da ku in kun yi imani kun gode ma Allah amma bi annahum kadzabu bi ayatina dan sun karyatar da ayoyin mu nan ayoyin Allah waɗanda ake nufi al-ayatul kauniyya dan wannan lokaci ba a ba annabi Musa at-taura ba balle a ce sun karyatar da at-taura amma nan ayoyin da Allah ya tuwo musu fa arsalna alaihim at-tufana wal jarada wal qummala wad dafadi aw dama ayatin mufassalat wannan yake nuna maka cewa ashe ruwa runduna Allah ce fara runduna Allah ce ƙeya runduna Allah ce kwaɗi runduna Allah ce jini runduna Allah ce don Allah ce shi ya tura su wanda ga cewa a'a in an ce junu da rabbika kawai ana nufin mala'iku a tana yiwa ma ya alamu junu da rabbika illa huna ana zancen mala'iku ne amma ba shi ke nuna sauran halittu ba rundunar Allah bace Allah ce shi ya tura waɗannan adawa wa fi adin iz iz arsalna alaihim rihal aqim wajen tafsiri ya kamata mutum ya fahimci inda ka fahimta in bakin nan ne ba shi ke nuna dukkan ayoyi akan haka suka tafi ba almuhimmu bi annahum kadzabu bi ayatina saboda sun karyatar da ayoyin mu Allah ya halakar da su al ayatul kauniyya la shar'iyya anan wa kanu anha ghafilin sun kasance sun rabkana daga ayoyin Allah subhanahu wataala dama aqida ce ta kafirai rabkana daga ayoyin Allah Allah ya ce wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun yan uwa wannan aya ba za ta samu bayani cikakke ba kamar yadda muke so insha Allah ta'ala sai gobe in Allah ya kai mu na rai za mu zo mu ci gaba da tafsiri abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين